yawa Ango da amarya.
wasu na fiye ta misali Ango da amaryar amarya.
ali da hashim da madauri Ango da garin amarya.
kahote dauda na masari Ango da amarya.
komanda na masari Ango da amarya.
tayaran amana na masari Ango da ce amarya.
yawa da ango da amarya ango da amarya Murhu da tukunya.
murna muka zaba wasu na fiye ta misali da angon ta aliyu shi ya dace da amarya Ango da amarya.
murhu da tukunya Murna muka zo wa wasu na fiye ta masari. Da angon tali shi ya dace da kai amarya.
mukai da ango da amarya murhu da tukunya murna muka zo musun da ce za ta yi aure angon ta aliyu shi ya dace da amarya Iye ango da amarya. Murhu da tukunya. Murna muka zo wasu na ce za ta yi aure. Angon tali shi ya dace da amarya.
ya wandara wanda bai bukatar ya yi mata sarkin sama bai da ɗa misalin ya yi rata kuma bai da uwa bare uba mai masarauta duk wanda ya ce akwai siya kirkiri karya Ango da amarya.
murhu da tukunya Murna muka zo wa wasu na fiye ta masari. Da angon tali shi ya dace da amarya.
Ka tsira da isa gurin dalilin a yi aure, manzo na ɗan amina kaga gari kare, kyawun kofa a ko'ina ne a ga kyaure, sunnar ka rasulun mun mun garraci kare, Ango da amarya.
murhu da tukunya, Murna muka zo wa wasu na fiye ta masari. Da angon tali shi ya dace da amarya.
eh in ka gama dambaci da niyyar a yi dambu, laka kowa ya kanta tsarinta na yumbu, kota ta kwarai ake bukata a yi kumbu, an kwashi gwagwarmaya da an goya cikambu, ya ka da maza adu a duba shi ta sanya, Ango da amarya.
murhu da tukunya, Murna muka zo wa wasu na fiye ta masari. Da angon tali shi ya dace da amarya.
auren wasu na da ali kwarya tafi kwarya, tsarin ya tsari tsauye murhu da tukunya, auren kauna rikon amana ya bi baya, hunsun na aliyu ala hashim na amarya, Ango da amarya.
murhu da tukunya.
Murna muka zo wa wasu na fiye ta masari. Da angon tali shi ya dace da amarya.
An gwamnati daga hashim na kirawo, sa'a ta samu gunka halin ka ya kawo. Wasu na yau takace sadakin ta ka kawo, ‘ya'yan gwamna masari jika ya bu baya.
Ango da amarya.
Murhu da tukunya, Murna muka zo wa wasu na fiye ta masari. Da angon tali shi ya dace da amarya.
mun zo murna da mu da dangi a biyayi. Goyo ko ya yi kyau a ƙara da majanyi, kowa na adda ta kirki tunanayi. Allahu ya taimake ku ango da amarya.
Ango da amarya.
murhu da tukunya Murna muka zo wa wasu na fiye ta masari da angon tali shi ya dace da amarya.
gida ki tambaran amarya mai tambaya Amarya, an go mutum amarya mai ingiya amarya, da aure na so da kauna ku yi bibiya amarya, da aliyu shi da husna no tambaya amarya, da an go mutum amarya sai godiya amarya, amarya ke da an go lau lafiya amarya, daga shawara amarya bari ki jiya amarya, mijinki naki ne saki dariya amarya, auren gana ku yaya da a duniya amarya, Kowa yana ta fatan a yi lafiya.
amarya, Gida ba wusin da an san ki da tarbiya.
amarya, Da halin mutum gida sakin kwaikwaya.
amarya, Da mijinki ya shigo maza ki dariya.
amarya, Da ko ruwa ki kai masa dan hadiya.
amarya, Da ya kiran ki zo maza kar ki tsaya.
amarya, Komai ya ce da ke kar ki mage wuya.
amarya, Yana yin mai bari maza ki bari riya.
amarya, Kulkar ki kai tuwo in har ba miya.
amarya, Kuma kare ya nemi dambu ya ga taliya.
amarya, In za ki bashi kifi ki cire kaya.
amarya, In za ki unguwa sai kin tambaya.
amarya, Fannin wayarsa kulka samu guri ki tsaya amarya Allah shi wa da lada nan zan tsaya amarya Jango mijin amarya aka yi dariya amarya Ga shawara ta fannin ka na waiwaya amarya Hakin amarya yau kan ka ya rataya amarya Da ci da sha ciyarwa mu yi inkiya amarya Ka san zuba batun sai ka tambaya amarya Kuma ita ke bukata na ɗawainiya amarya kai za ka yi su mun san ka kana biya amarya ko kulkuren tuwo ta yi ka hadidiya amarya kulkar ka bude sirrin ku abibiya amarya ka dada da hakuri namijin duniya amarya da auren ku an yi allah da da lafiya amarya mun kau da tsaye ku min yan gudu goriya amarya makiyan ku na gani an yi gwagwarmaya amarya
baya baya an gowa don amarya murna dama dama an ruwarin amarya murna na ce dama dama an gowa don amarya bana bana bana an ruwarin amarya murna Sai sai Ali iya Hashim warin amarya Husna.
baya baya an ruwarin amarya murna Husna Ali ya fiye a gurin masari gwamna. Husna ke da Ali aure kuka ina sinna.
baya baya an ruwarin amarya murna Ga yan uwa da dangi nan dai suna ta murna. Ka san a dole waƙar in an bato su gwamna.
baya baya an ruwarin amarya murna Gwamna masari zan gaida uban amarya Husna. Yawwa. kuma gwamna wasu are zan ga ida uban ali eh.
baya baya an ruwarin amarya Da murna baban amarya baban ango masari gwamna Ai, to mata walla allah da ba maka gaskiya ka nuna Baya baya an warin amarya murna kalmati na gwamna manni ira a kai da dan amana Dama dama an warin amarya murna a tilas na ga ida waken suyar masari ai aya Dama dama an warin amarya murna daga bangalar kudi nan haji dahirin katsina Ha, ha. baban amarya baban ango ta nan na zauna Baya baya an warin amarya murna Azumin tarika da dutsen ma mun taya ka murna. Tafi ilmin tare dan lawan mai gaunar masari gwamna.
Baya baya an warin amarya murna Har ma da musu tafa inuwa yanzu yanzu jin gwamna.
Dama dama an warin amarya murna Tilar na ta matar Musa dan ladi murna. Ha?
Dama dama an warin amarya murna Subject ne na jihar Katsina mun taya shi murna yawa.
Dama dama an warin amarya murna Har ma da shugaban jami'iyar mu dan amana. Yawa. Malan shi ta yan shi ita a yi nan gaskiya ta zauna.
Baya baya an warin amarya murna Injiniya malin fashi yana ta ragu murna.
Dama dama an warin amarya murna Gudun mawar komanda na masari ɗan amana.
Dama dama an warin amarya murna Lawan bai na faskari Hamza ya yi murna.
Dama dama an warin amarya murna Da Hamza ɗan Sulaiman da gaskiya ta nuna.
Dama dama an warin amarya Har murna da tica na masari Sardauna na ta murna. Kai.
Dama dama an warin amarya murna Sardaunan Galadima aminta ya ka murna.
Dama dama an warin
sari gwamna Dama dama angon warin amarya da murna.
kuma hajiya hadiza matar masari gwamna yawwa Dama dama angon warin amarya murna.
yana kai da hajiya binta masari ah to to to Dama dama angon warin amarya murna.
da mariya bala usman kaji dai kwamishina Dama dama angon warin amarya murna.
ga hajiya abati ina masu tafa amana Dama dama angon warin amarya da murna.
hadadi zama usa dan ladu kumar mata ku zauna yawwa Baya baya angon warin amarya murna.
hajiya zainu bala usman ina ta ah yawwa Baya baya angon warin amarya murna.
hajiya halima musa hey hey Dama dama angon warin amarya murna.
kuma ga bangaren iyayen ango suna ta murna. Sanata barkiya da shi ciki dan yanzu shi ta nuna.
Baya baya an Nagode.
warin amarya murna.
Hajiya rakiya tana ciki tilas na zo da mu. Ah?
Dama dama an warin amarya murna.
Hajiya sa'adiya ta yi murna har ta zo ta zauna.
Dama dama an warin amarya murna.
Tilar na sa abokan aikin amarya husna.
Bari baya baya an warin amarya murna.
Tare da tafuro tukwal na masari mun yi murna.
Baya baya an warin amarya murna.
Wada furo tukwal da latin magaji murna. Ah?
Dama dama an warin amarya murna.
ko in kira shi DGDM gidan ama Dama yawa dama an warin amarya murna.
to dama dama ango warin amarya husna aka Dama dama an warin amarya murna.
daga abdi labaran digi media na gwamna ah, da ku hada da gamba kun ga mai jubdital na gwamna ah, kuma za na sa lawan duka cs gwamna yawa su ma ni gaida lla din masari gwamna kuma ga haruna lla special ya zauna yawa da aminu dan na dada edisun gwamna tilal na gaida kankan har ma bala na nuna a gidan gwamna misali a nan tsaro ya zauna da ku taya ni gaida barista kwamishinan amana tilal na gaida elmar zuku gaskiya ya nuna Dama dama an warin amarya murna.
baki wa za mu gaida lawan dan uwansu gwamna to to Dama dama an warin amarya murna.
ga bella bandiya sanata najiya yi murna Dama dama an warin amarya murna.
salisu continental shi ma yana ta murna Dama dama an warin amarya murna.
Balallu ba walla shi suna ishi dan amana.
Dama dama an warin amarya murna.
Gama dawaki yan sinan na ji yayi murna.
Baya baya an warin amarya murna.
Tilar na gaida dan kaura na mu dan amana. Yawwa.
Baya baya an warin amarya murna.
Ku ce sai Ali Hashim warin amarya Husna.
Bari baya baya an warin amarya murna.
Tubari baya baya ango warin amarya Husna.
Baya baya an Haka ne.
warin amarya murna.
Amarya na doki idan ango zata.
Amarya na ɗauke idan an goza Sai Husna ta.
amarya na dariya ga ango gata.
Amarya na ɗauke idan an goza ta.
Ali Hashim ne ango ya more mata Amarya na ɗauke idan an goza ta.
ga amarya ga ango muna ta kiɗa kyauta Amarya na ɗauke idan an mun goza ta.
tare dan sagir na malin fashi ya biya wakar gata Amarya na ɗauke idan an goza ta.
to komanda na masari yau salon wakar gata Amarya na ɗauke idan an goza ta.
husna na ba waka dole gwamna sai ya mun kyauta Amarya na ɗauke idan an ga goza ta.
mataimakin gwamna a zaune to gwamna rubuta Amarya na ɗauke idan an
wakar kyauta amarya na ɗauke idan an goza Ka ku ta.
ta ma SSC dole ne ban mota kyauta Amarya na ɗauke idan an goza ta.
Idan sifika ya azo gurin ya sa guduma a kanta Amarya na ɗauke idan an goza ta.
Jibuti sifika in ya ki ba ni shi sai in kwata Amarya na ɗauke idan an goza ta.
Titin da dai mala shi tuna gurin ba a cuta Amarya na ɗauke idan an goza Zaman ta.
tarika dole a zaune ga jalzin zaune ah Amarya na ɗauke idan an goza ta.
Na ga dalzin Musa ɗan ladi shi ma na zaune Amarya na ɗauke idan an goza ta.
Kuma yar marzik ya yi zaman shi ba ta zaune Amarya na ɗauke idan an goza Mun ta.
tare na wai fiye din masari to wai yaya ne Amarya na ɗauke idan an goza Na ta.
fara tukwan ma ya sauka ga diji zaune Amarya na ɗauke idan an goza Audi ta.
lambaran diji mai diya yana gefe zaune Amarya na ɗauke idan an goza ta.
Gamba sidi na zaune lawan duka zaune Amarya na ɗauke idan an goza ta.
Tare da ƴan Usman da na da suna zaune ah?
Amarya na ɗauke idan an goza ta.
sadam sadam wasu na ce amarya ga an goga ta Amarya na ɗauke idan an goza ta.
daga amarya na ɗauki gidan an goza ta Amarya na ɗauke idan an goza dole ta.
ne na sa safi a daura walli da gata Amarya na ɗauke gidan ango za ta.
ya kama idan yi tilli da na jiha maza hanzarta Amarya na ɗauke gidan ango za sai ga ta.
kungiyoyin mata na jiha duk sun halarta Amarya na ɗauke gidan ango za ladi ta.
duba ta garawa tana tashan wagar kyauta Amarya na ɗauke gidan ango za da ta.
hatiya nasara a zaune zo na zo ki kyauta Amarya na ɗauke gidan ango za sai ta.
dangin amarya sun hallara suna yi min kyauta Amarya na ɗauke gidan ango za ta.
Hajiya huwa ila a uwar gida ga hashin magata Amarya na ɗauke Haka ne.
gidan ango za ta.
ce amarya na doki gidan an gozata Amarya Haka ne.
na ɗauke gidan ango za ta.
Hajiya bala usman nana cikin wakar kenan Amarya na ɗauke gidan ango za anti ta.
zainaba bala usman tana wakar kenan Amarya na ɗauke gidan ango za ta.
Hajiya halima ta musawa tana murna kenan Amarya na ɗauke gidan ango za ta.
Saminu Ali yana zaune yana murnar wannan Amarya na ɗauke gidan ango za ta.
Ibrahim na a zaune mukutar ma na a zaune Amarya na ɗauke gidan ango za ta.
Mustapha Masari yana zaune Rikayya na zaune ah Amarya na ɗauke gidan ango za Mamar ta.
Hadiya bin Dausi tana nan Maryam ma ana nan Amarya na ɗauke gidan ango za ta.
Sama'u na murna har safinan gane wannan Amarya na ɗauke gidan ango za Tana ta.
ga Hafsa tana murna Hassana ma ana ah yau Amarya na ɗauke gidan ango za ta.
Gogo mai jidda tana nan gogo suwai ba na nan Amarya na ɗauke gidan ango za ta.
Aisha Kaduna tana zaune, Jalama ana zaune, Amarya na ɗauke gidan ango za ta.
naga amarya na doki gidan ango za ta.
Amarya na ɗauke gidan ango za ta.
Usra tana murna ga Aliyu ga ango gata.
Amarya na ɗauke gidan ango za Hamza ta.
dan Sulaiman ya ce da ni yana murna a kyauta.
Amarya na ɗauke gidan ango za ta.
Kaji wamban mu na faskarin kwarai baya a cuta.
Amarya na ɗauke gidan ango za Sai ta.
abokanai ga amarya da ma kawaye maimaita.
Amarya na ɗauke gidan ango za ta.
Kun suna na doki gidan ango za. Ai.
Amarya na ɗauke gidan ango za Na ta.
ga mai jira kana motsi watakil za a yi kyauta.
Amarya na ɗauke gidan ango za Abdul ta.
Aziz na murna mai jira ka to wa gargata.
Amarya na ɗauke gidan ango Ga za ta.
samir balanan Musawa yarima yana kyauta.
Amarya na ɗauke gidan ango za ta.
Maryamu tana murna baskari ga ummi gata Amarya na ɗauke gidan ango Musafara una murna yar masariga jikan shata Amarya na ɗauke gidan ango Abu kai da yan amana na wusin na yanzu ga wakar kyauta Amarya na ɗauke gidan ango Sai Abdullahi ya zo Abdulrashid yana murna kyauta Amarya na ɗauke gidan ango Ga Usama ya zo kuma ga Jamilu nan baya keta Amarya na ɗauke gidan ango Kwarkwaro na Baba Buhari ta hoka sai wakar gata Amarya na ɗauke gidan ango har zata ma da kalas da an daje yana yi mun kyauta Amarya na ɗauke gidan ango da zata ta ta ubin dawa ana nan da aisha nan sun nan Amarya na ɗauke gidan ango zata zainab abubuwa na a zaune da sa'adatu sa'an nan Amarya na ɗauke gidan ango zata Eh, amarya na doki idan an goza ta Amarya na ɗauke gidan ango to zata sadab sadab umarna abun amarya ga an goga ta Amarya na ɗauke gidan ango zata luwai luwai daɗi kun amarya ga an gonga ta Amarya na ɗauke gidan ango zata mamar mamar da kawayen amarya na zuyi kyauta Amarya na ɗauke gidan ango zata Wasu da na murna don Aliyu Hashim an kwanta a Amarya na ɗauke gidan ango zata ga Aliyu yana doki ta ya more mata.
Amarya na ɗauke gidan ango zata
Ango da amarya.
Murhu da tukunya Murna muka zaba wasu na fiye ta masari da ango.